الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau mana sha hudu ga watan biyu watan safar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da yau takwas ne ga watan takwas hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe ya fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya idan ba a manta ba satin da ya gabata muna cikin babi na 107 a mun tsaya ƙarshen hadisi na 271 yau za mu tashi a cikin wannan babin akan hadisi na 272 haka ne ko? kafin haka akwai a tambaya kamar guda biyu mai tambaya na farko yana tambaya dangane da tahiyatul masjid a lokacin da mutum ya shigo masallaci ana kiran sallah menene hukuncin tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci ana kiran sallah tahiyatul masjid ce ake cewa gaisuwar masallaci ko nafila raka'a biyu da ake yin an shigo kafin a zauna a cikin masallaci wanda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir dan Abdullah Allah ƙara masa yadda cikin sahih Muslim annabi ce za dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga cikin masallaci kare zauna sai yayi nafila raka'a biyu wanda nafila raka'a biyu wasu malamai sun ce sunna ce a musahabbiya wasu malamai suna ganin wajibi ne to menene hukuncin idan mutum ya shigo masallaci ana kiran sallah to malamai sun kasa abin kashi biyu malamai suka ce dan ka shigo masallaci ana kiran sallah a zahar la'asar magariba isha asuba shine karka yi wannan nafilan ka tsaya sai an gama kiran sallah ainihin ka yi abin da sunna ta tanada in aka kira sallah maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa yau annabi salati idan an gama da kuma roƙa mishi wasila sannan kuma da ainihin yin addu'a wa karan kanka saboda ana karɓar addu'a tsakanin kiran sallah da kama kamar da ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shine a zance mafi inganci mutum ya tsaya sai an gama kiran sallah kafin ya fara nafila to sai malamai suka ce idan sallan juma'a ne ka shigo masallaci ana kiran sallah na biyu liman ya riga ya hau kan mimbari wanda da an gama kiran sallah za fara kuɗu ba haka ne ko to suka ce abin da ya kamata shine da ka shigo ka fara wannan nafilan kar ka jira sai an gama kiran sallah hukunci yana alaka ne kadai da kiran sallan juma'a liman ya daga ya hau mimbari ina jin na taɓa yin magana a kai a wannan masallacin a hudubar juma'a da jimawa har na ba da misali da marigayi malam albanin kuri a lokacin yana nafila a nan wurin na ba da misali da shi to sunna shi ne a zance mafi karfin dalili kamar da ibn usaimin allah mishi rahama ya ainihin a fassala magana ya ce domin kiran sallah ka maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa sunna ne sauraron hudu ba kuma wajibi ne kun fahimci wannan abin da kyau sai ce to kai sauri kai nafilan ka saurari hudu ba ya fi ka jira sai an gama kiran sallah yanzu ka bar sunan bin mai kiran sallan ka yi nafilan ka zauna ka ji hudu ba ya fi amma can sallan da ba na juma'a ba ainihin ka yi wannan sunan ya fi karfi tunda in an gama kiran sallan ba hudu ban juma'a za a yi ba kun gane bambancin abu za ga mutane sun zo masallaci mutum yana tsaye ana kiran sallah ran juma'a yana jira a gama ya nafila kuskure ne in dai sallan juma'a ne kiran sallah na biyu wanda daga shi sai ainihin khutuba da ka shigo kawai ka fara nafila ko da ana kiran sallah abu na farko kenan abu na biyu idan ba cikin masallaci kake ba kana waje kuskure na ana hudu ban juma'a kai nafila mu gane wannan abin da kyau idan ka zo masallaci ana hudu ban juma'a kana waje yin nafila kuskure ne ba wanda ya ce kai nafila a wajen masallaci in dai ana hudu ba sai dai ka zo ba hudu ba ake ba domin tahiyatul masjid shine idza dakhala ahadukumul masjida wanda ya shiga cikin masallaci shi da hukuncin ke kan shi ba wanda ke kan titi ko wanda yake haraba ba kaga wani akan titi ma yana nafila ko shi yana sunna tahiyatul titi kenan ma ba tahiyatul masjid ba an gane ku to a sunna shine idan ka zo ana hudu ban juma'a baka samu shiga masallaci baka zauna shine ya dace da sunna amma in ka samu shiga masallaci a masabanmu na malikiya ma ba a nafila idan ana hudu ban juma'a haka ne ko amma bisa kasance mafi karfin dalili in dai ka shiga cikin masallaci ko ana hudu ba ya halatta kai ainihin nafila kafin ka zauna insha Allah Allahumma amin sai wanda ya min tambaya game da Khalil bin Ahmad al-Farahidi satin da zamu rufe karatu wanda nace shi yayi wa rubutun larabci shakali a shakal shine wasali to ya tambaya wa a wani da wani lokacin wani shugaba rayu ko lokacin wani sarki haka ne ko to ai ba a ma tambayan da wani sarki ka rayu ko wani shugaba yanzu a najeriya da shugaba nawa ka rayu misali kai karan kanka ina fata an gane kaga wanda aka haife shi misali a cikin 70s ya rayu da watakila idan um, ali 70s ne a ce kila ya rayu da obasanjo an gane ko ga murtala ga buhari soja ga baban gida ga kuma shonikan ga abacha ga abdulsalam sannan obasanjo again har ka zo kan buhari mai gaskiya da kuma da kuma jagaba yawwa ga dai obasanjo ya raduwa jonathan buhari ina fata an gane kaga shugabannin da yawa to shi sa in aka ce da wani shugaba ya rayu kila ya rayu da shugabanni da yawa amma ya rayu ne a daular abbasiyya kawai a takaici daulatul abbasiyya lokacin muluk na abbasiyya abu na farko abu na biyu an haife shi bayan hijira da shekara ɗari imamu mali ya girme shi da shekara bakwai ina fata an gane a ya rasu kuma bayan hijira da shekara saba'in ɗari da saba'in da uku to kaga ya shekara saba'in da uku a duniya kenan sunan shi abu abdurrahman khalil bin ahmad alfarahidi wannan shine da a takaice dangane da shi wannan bawan allah allah mishi rahama kamar da na faɗa za mu tashi a farkon hadisi na 272 a cikin babi na 107 wanda kuma wannan shine darasinmu na 41 a cikin wannan littafi mai albarka insha allah قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكن حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن إكرمة عن بعض أزواج النبي ya ce an karɓo daga wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama annan nabiya sallallahu alaihi wasallama idza arada min alhaid shay'an alqa ala farjiha thawban kusan duk satin da ya wuce mun karanta waɗannan abubuwa ko قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير wannan hadisi isnaduhu qawi wanda mu karanta ibn hajar al-asqalani cikin fatahul bari yace isnaduhu qawiyyun me isnaduhu qawiyyun al-qawi yawa sanadin shi kawai ya inganta shine qawiyyun kaga ya zama kishin da'if ko ba ka ba da'if mai rauni me opposite din mai rauni mai karfi yawa qawi قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير ابن حازم عن الشيباني عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي من زعل الله يكسن صلى الله عليه وسلم يأمرنا ينا أمرتم مو ما تنسى كينا في فوف حيضتنا a lokacin da al'adarmu yake tsananin zuba shine fauhu a fi shiddati haidatina a lokacin da muke cikin tsananin zubar da jinin al'ada annattazira shine mai kunzugu sun mai bashiruna sannan sai ainihin rungume mu wa ayyukum yamliku irbahu to sai na Aisha sai ta yi togaciya ko kuma jan hankali ta ce a cikinku wa ayyukum wane ne a cikinku yamliku irbahu yake mallakan sha'awarsa wake iko da sha'awarsa kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamliku irbahu kamar yadda annabi yake mallakan sha'awarsa shi annabi shi yake juya zuciyar shi ni da kai kuma zuciyar mu ce take juya mu illa man rahimallah haka ne ko ba haka ba to idan aka ce annabi yana abu kaza to ta faɗa ne saddun lizzari'a ko saddan lizzari'a saboda kaucewa faɗawa haramci shi yasa nana Aisha ta ce annabi yana azumi yakan rungumi matan shi kuma ya mata kiss ke ta ce amma fa annabi yana mallakan zuciyar shi a cikin kuwa ke mallakan zuciyar shi ina fata an gane to takan faɗi irin wannan saboda jan hankali karka ji annabi ya yi kai maka je kai a samu matsala nan ba sunna kai ba kun fanci wani abin da kyau to shi yasa kaga ina na Aisha da ta fahimci inda matsalar take sai take jan hankalin mutane annabi yana abu kaza amma fa shi yana mallaka zuciyar shi shi yasa wani tsoho ya zo samu annabi yace da shi alayhi salatu wassalam zan iya runguman matana ina azumi sai ya ce zaka iya babu laifi sai daga baya sai wani matashi shi ma ya zo ya ce zan iya runguman matana yana azumi annabi ce a kai kan banda kai saboda me ba dukansu musulmai ba ne ba mabiya manzan Allah ku me yasa aka halatta wancan dattijo shi wannan matashi mai sabon amare aka hana shi saboda gudun fitina zai je kare azumin sabon za da wafi amma wannan suna tare shekara arba'in hamsin ina fata an gane ba za a samu matsala ba to shi irin wannan shine abin da nana sha ta faɗa nan ta ce yamliku irbahu al'irbu shine asalin kalmar irbu shine azzakar amma sai ake fassara shi da sha'awa annabi na mallakar sha'awar shi ko kuma ba haka bane ba to a waɗannan hadisan gaba ɗaya su ne hadisan ƙarshen babin da muka karanta duk abin da aka kai aka kawo zance mafi inganci ababe ne kamar haka abu na farko idan mace tana al'ada ya halatta a komai da ita in banda saduwa annabi ya ce isna'u kulla shay'in illa nikaha ku aikata komai da ita amma banda saduwa na aure wannan kenan duk wata mu'amala kowace iri ana yi da mai al'ada sannan jikinta ko ba najasa bane ba jikinta mai tsarki ne mu fahimci wannan abin da kyau ƙauracewa mai al'ada wannan ɗabi'a ce ta yahudawa da musulunci zo sai rushe wannan abu ya ce baya halatta don mace na al'ada amma da ita wani abin kyama ko kuma abin da ba za a yi mu'amala da ita ba wannan yahudawa da suke wannan annabi kuma ce khalifu al-yahuda ku saba wa yahudawa ko sallallahu alaihi wasallama babun fil mar'ati tustahadu babin da ke magana akan mace tana istihada menene istihada akwai jinin al'ada akwai jinin biki akwai jinin istihada jinin biki shine annifas jinin aihuwa alhaid shine al'ada wanda ke maimaituwa lokaci bayan lokaci akwai al istihadatu wanda shi wannan jini ne kawai na rashin lafiya shi bai hana komai na ibada an fanci abin da kyau to duk wannan hadisan da abu dawud zai karanto a cikin wannan babin hadisai ne masu yawa da kuma waɗansu terminologies masu wahala da zai kawo to za mu karanta hadisan a gurguje don mu gama babin gaba ɗaya sai mu tafi da hukuncin a dunkule saƙon da abu dawud yake so isar a cikin wannan babin gaba ɗaya insha Allah sai ce to wa man kala da kuma wanda ya ce ta za'u salata za ta bar sallah fi iddatil ayyamin lati kanat tahidu a cikin kwanakin da ta kasance tana al'ada me wannan maganar ke nufi idan mace tana jinin istihaza sai ya ɗauke ta kwanaki da yawa to a cikin magabata an samu kaɗan da suka ce idan mace na jinin istihaza ba za ta yi sallah ba kun fanci wannan abin da kyau hukuncin da kamar hukunci mai al'ada ne to sai ya ce wa man kala abu dawar zai rushe wannan maganar ne a ciki akwai abdullahi bin umar allah kara masa yadda wa man kala da wanda ya ce daga cikin magabata cikin sahabbai tabi'a a taba'u tabi'in ta za'u salata za ta bar sallah in tana jinin istihada fi iddatil ayyami a cikin waɗannan kwanaki ƙididdigaggu allati kanar tahidu wanda take al'ada a ciki misali jinin istihada sai ya ɗauki wata mace watanni ma tana yi to ya za ta iya gane cewa jinin al'adanta ya zo kun fahimci wani abin da kyau tun da an ce ba za ta bar sallah ba kuma ga jini ya zo ya ke tsaya to sai malamai suka samata gida biyu na farko akwai almu'utada wacce ta jima tana al'ada ta san cewa duk kaza ga wata al'adar da ke zuwa misali kenan sannan ta san kuma in al'adar ta ya zo kwana kaza yake kwana uku kwana biyar kwana bakwai ya danganta ita ta riga ta san wannan kuma ta haddace ababen nan guda biyu to idan jini istihada ya zo mata tun jini ne na rashin lafiya ya zo ya ke tsaya to abinda za ta yi shine idan kwanakin da ta saba al'ada ya zo kamar kaza ga wata ko kuma duk bayan kwana kaza jininta zai dawo to ana zuwa wannan lokacin sai ta ce ta yanzu na shiga kwanakin al'ada na kenan sai ta tsaye da ibadan da take kun gane wannan maganar da kyau har zuwa adadin kwanakin da take idan uku ne in biyar ne in bakwai ne da sun kare sai ta kaddara yanzu na samu sarki na koma wacce za ta ci gaba da ibada kun fanci hukuncin da kyau sai malamai suka ce idan kuma ya zamto tana iya ma bambance kamannin jinin shi ke na zo mata da sauƙi saboda jinin istihaza shi jini ne yadda ka san normal jini kawai kamar ka ji ciwo jini ya fita haka jini istihada yake to wani lokacin ya zo da rikici sai rikitar da al'adar ma gaba ɗaya akwai wanda yake zuwa haka kawai akwai wanda kuma artificial ne wani abu ke kawo shi kamar shan magunguna na birth control yana kawo wannan abu hana daukan ciki waɗansu mata yakan mai da al'adar sai zama mai rikici sai ta bugo mana waya malam jini na ke tsaye an ce me ke tsaye da shi min indi lahi ne ko min indi magunguna a takaice dai shine idan mace tana cikin rikicin jini a dunkule wannan shine hukuncinta idan wacce take gane kwanakin al'adanta ne ta san adadin kwanakin ta san lokacin da ke zuwa ta san lokacin da ke daukewa sai ta yi amfani da wannan idan kuma wacce ba ta sani ba ne fa yana mata rikici dama asali yakan iya caccanjawa kwanakin sukan canja adadinsu wata ranye biyar wata ranye bakwai wata ranye uku babu tsayayyen kwanaki na biyu lokacin zuwan nashi ma yakan canza to in ta tsinci kanta haɗe da wannan ita kuma ya za ta yi kun gane abin ta zama gairar mutada kenan ko almubtada sai suka ce ta hukuncinta shine a kowane wata kawai ta ware kwana shida ko bakwai ta daina sallah a kowane wata ta ware kwana shida ko bakwai sai zama ko ba ta ibada wannan ta ware su zakka ne misali kenan ko ta kaddara yanzu al'ada kawai nake kowane kwana talatin ta ware kwana shida ko bakwai kun gane bambancin hukuncin guda biyu almutada ta san adadin kwanakinta ta san lokacin da ke zuwa ta yi aiki da wannan wannan ko ba da san lokacin da yake zuwa ba yakan canza adadin kwanakin shi ya ɗauke shi ma yakan canza ita sai ya zama duk wata ta ware kwana shida ko bakwai sai ta kaddara ya zuwa al'ada nake akwai wacce jini fa zo mata shekaru bai tsaya ba akwai na asiri ma kishiya ta mata asiri ya zama jininta ya zo ba zai ɗauke ba saboda ta raba ta da mijinta kenan sau da tsabar shirka da rashin imani to duk akwai irin waɗannan abubuwan to duk inda dai mace ta tsinci kanta a wannan shine hukuncinta duk shine abin da Abu Dawud zai kawo a cikin farkon wannan babi mafu yawwa in ji minista ku قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دقى أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تتبس وتماتا كانت تاكسا تهراء الدماء تنا زبد جني تهراء الدماء ina ɗalibin nahu uke anan tuhuraku menene wannan mabanin lilmu jahul me yasa aka ce addima'a sai aka ce tamizi ne na'ibu fayil din babu shi kaddara shi ake yana koma ne zuwa ga ita matan tuhuraku hiya addima'a addima'a wannan tamizi ne tamizi kuma kullum mansubun ne amma na'ibu fa'il shine almar'atu wanda aka shafe sunanta ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta kasance tana zubar da jini kuma a zamanin annabi alaihi salatu wassalam bi ma'ana jininta ya zo ya ƙi tsaya fastaftat laha ummu salamata rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sai ummu salama ta tambaya mata annabi ta nema mata fatawa a wurin annabi alaihi assalatu wassalam faƙala sai annabi ya ce litan zuru iddatan layali wal ayyami kamar ta saurara kwanaki da dararen da take ainihin allati kanat tahiduhunna kwanakin da ta kasance tana haila a cikin su mina shahari a kowane wata qabla an yusiba allazi asabaha kafin wannan abun da ya same ta ya same ta me wannan magana ke nufi litan zur shine ta dan saurara kamar ta tsaye da ibada kenan shine litanzur din ba na gani na saurarawa ne iddatan layali wal ayyami a darare da kwanaki allati kanat tahiduhunna min ash-shahri wanda ta kasance tana al'ada a cikin su a kowane wata sai zama ta saurara ta daina ibada qabla an yusiba alladhi asabaha kafin wannan abun ya same ta dama ta san adadin kwanakinta a kowane wata idan haka ya faru faltaturki salata sai ta daina sallah qadra zalika min ash-shahri gwargwadon waɗannan kwanakin a kowane wata fa idza khallafat zalika idan ainihin waɗannan kwanakin sun shuɗe bi ma'ana idan ta fita a cikin su kenan khallafat bi ma'ana ta bar su zalika yana koma zuwa ga kwanaki idan ta bar waɗannan kwanakin bi ma'ana kwanakin sun ƙare faltasil sai ta yi wanka bi ma'ana yanzu ta samu tsarki kenan thumma litastafir bi thawbin sannan sai ta kunzugu da ainihin tufa ko da wani thumma thumma litusalli fi sai ta dinga sallah a cikin shi ko da jinin bai tsaya ba za ta ci gaba da ibada to kaga wannan yana komawa zuwa ga wanda ta san adadin kwanakin ta kenan قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزير بن خالد بن زير بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث الليث بن سعد عن نافع دغ نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره بمبنشن وانا حديث دنا بايا أچن سليمان بن يسار ياتي عن أم سلمة anan kuma yace anna rajulan akhbarahu wani mutum ya bashi labari an ummi salama daga ummu salama anna imra'atan kanat tuhra'u dima tuhra'u dama fazakara ma'anahu sai ambaci hadisin da irin wancan ma'ana iri daya qala a cike ce fa idza khallafat zalika idan kwanakin ta bar su wa hadaratu sala salla ya halartu faltaktasil sai ta wanka da wannan ne sai wasu malamai suka ce idan mace na jini istihada duk sallah sai ta yi wanka kowane sallah sai ta mishi wanka saboda an ce wa hadaratu salatu faltagtasi idan sallah ta halartu bima lokacin sallah yayi ta wanka amma wannan bai inganta ba daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama abin da yake wajibi akan ta shine ba ta rike alwala duk sallah sai ta mishi alwala amma duk sallah ta mishi wanka wannan kauli ne da malamai suka yi watsi da shi kauli ne marjuhi ga macen da take jin istihaza wani dama da malamai suka bata ya halatta ta dinga hada sallah ta hada zahar da la'asar ta hada magariba da isha sai sallan asuba alwala uku za ta dinga yi kawai ina fata an gane tana da daman da an kira azhar ta yi alwala ta yi azhar da al'asar a lokacin tana da dama ta bari sai an kira la'asar ta yi alwala ta yi azhar da al'asar a lokacin tana da daman da an kira magariba ta yi alwala ta yi sallar magariba da isha ko kuma ta bari sai an kira isha ta yi alwala ta yi magariba da isha ina fata an gane ba ta da wani alwala in ba alwalan sallah asuba ba wajibi ne akan ta duk sallah ta mata alwala ba ta rike alwala daga sallah zuwa sallah kamar hukuncin wanda yake rashin lafiya na fitsari mace ne ko namiji duk mai wanda bai rike fitsari to ya halatta yayi sallah ko da fitsarin yana zuba amma wajibi ne duk sallah sai ya mata alwala to idan mutum na da rashin lafiya na fitsari wanda baya iya rike fitsari yana amfani da pampers ko kuma abin da ake sawa wanda yake a asibiti an gane ko to ya halatta mutum ya yi sallah a haka amma duk sallah sai an yi alwala sannan kuma ya halatta ya dinga haɗa sallah ko da namiji ne in yana da wannan rashin lafiya to haka mai jini istihada kaga saukin musulunci kenan ko na nafila ga wani mai neman lada ba in zai nafila sai alwala shi ne kawai masu irin wannan galibi za a ga na filfilin ma ɗauke musu ake yanzu ƙoƙari ake a samu farin lamma tukunna in zai na filin sai ya zamo ya yi su mubashar kada samu tazara tsakanin sallan farilla da sallan nafila yana yin farilla ya nafila a lokaci misali idan ya magariba da isha a take sai shafa'i da wutiri kada ce zai bari kuma sai daga baya sai da in zai kuma dole sai alwala ba laifi bane dan yayi nafilan amma ya sani alwalan nan da an gama sallah ta gama aiki in za a yi wata sallah nan gaba sai an sake mata alwala insha Allah Allahumma amin na'am na'am a babu ramuwa ai hada sallah kala biyu ne in za ka hada azhar da la'asar kana da daman ka jawo la'asar ta dawo baya a yi ta a lokacin azhar shake ce mishi jam'u taqdim ya halatta kuma a jam'u ta akhir azhar din a tura ta gaba kar a yi ta sai la'asar ta yi sai a haɗa su ba ramuwa ba ne ba idan an ce misali ramuwa ne to la'asar da aka jawo ta baya ba ita kuma mai sunanta kamar in ana ruwa ba ana haɗa sallah ba masallatai magariba da isha ai isha ake jawowa baya kaga lokacin ta biyu ba to wannan hukuncin ya zama exceptional ne da sauran hukunci hukunci haɗa sallah ko a jinkirta ko a gaggauta duk ya halatta ya ɗau hukuncin matafi e matafi yadda yake a sallah shi ma hukuncin ɗaya ne ko ya yi a farko ko kuma ya yi a ƙarshe amma sai dai misali idan mutum zai yi tafiya barin ba ku wannan a sunna yadda abin yake za ka yi tafiya daga gombe zuwa bauchi ko abuja misali ko jos ko kano a lokacin da za ka bar gombe a zahar ta yi ba ka yi ba kuma sai ku kama hanya to a sunna shi ne karku a zahar ɗin sai lokacin la'asar ya yi kun gane wani abin da kyau a sunna shi ne lokacin da za ka fita a gari a zahar ya shiga to karka a zahar karka jawo la'asar baya yanzu a zahar ɗin za ka tura gaba sai lokacin la'asar wanne ya kware da gaske na ya halatta eh kware da gaske yawwa in za ka yi ta a gida ne dole ka yi ka cika sallah amma in za ka haɗa ta da al'asar akan hanya ita ma ta dawo ƙasar amma an fi so ka jinkirta haka annabi alaihi assalatu wassalam na misali kana hanya misali kaddara kana bauchi an kira sallar isha baka isha ba har ka dawo gombe lokacin isha ne cika sallah za ka yi raka a hudu matukar ba kai akan hanya ba ka dawo gida cikawa za ka yi amma idan misali da kai iso gombe isha ya fita ya zama ramuwa to don kuma kasar za ka yi kun gane babbancin abu yawa idan ba ka yi ta akan hanya ba ka zo gida cika sallah za ka yi amma idan ramuwa ne kuma nan ainihin za ka yi ta yadda hukuncin ta yake a can kai ne ba ka yi la'asar ba allah ya kiyaye kana mota kila sai bacci ya ɗauke ka lokacin da ka farka kawai an iso gombe amma rana ta faɗi magarba ta shiga kila ma ranar ta faɗi tun kuna hanya kaka shigo gombe lokacin la'asar ya fita rama za ka yi komi rama za ka yi don hukuncin sallah akan hanya same ka kuma har lokacin ya fita kun gane bambancin abu allahumma amin قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعرف بن إياد عن عبيد الله عن نافع أشمكي أي عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار yace daga wani mutum daga wajen mutanen madina al'ansar in an ce al'ansari shine mutumin madina waɗanda annabi ya musu kirari yake cewa sausu yana daga cikin imani kinsu kuma yana daga cikin ainihin akasin haka ya ce hubbul ansari minal iman son mutanen madina na daga cikin imani to sai malamai suka ce mutanen madina nan sahabbai ake nufi ku hada mutanen madina yanzu na saboda me hukuncin al'ansaru sahabbai ake nufi ko kuma hadda 'yan madinan yau zance mafi inganci sahabbai ne ina fata an gane da almuhajirun wal ansar wani hukunci ne da yake bance wasu mutane wannan falalan yana gaskatuwa ne akan sahabbai amma duk wani mutumin madina kuma sunan shi al'ansar ku gane bambancin abun duk wani mutumin maka sunan shi al'ansar har yau amma hukunce hukuncen da ya zo akan ansarawa na sahabbai baya hawa kansu a yanzu kun fahimci abin da kyau اللهم امين ان امراه كانت تهراق الدماء فذكر معنا حديث ليس قال فاذا خلف فاذا خلفتهن idan ta bar waɗannan kwanaki na ainihin al'adan wa hadaratis salatu faltaqtasil wa saqa alhadisa bi ma'anahu qala haddathana yaqub bin ibrahim ad-dawraqi wannan na ga mu kwanaki yaqub bin ibrahim ad-dawraqi duk malaman kutubu sita ɗaliban shi ne dukkansu da bukhari da muslim da abu dawud da at-tirmizi an-nasa'i da ibn majah duk ɗaliban shi ne kaganin ba karamin falala ba ne ba ko yawwa asalin manya kenan masu capacity na gaskiya kenan yawwa wannan shi asalin capacity ba shiririta ba ba masu glk ba قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال يتي حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد ليس وبمعناه قال فليترك الصلاة قدر ذلك يتي فل يت فلتترك الصلاة تبر صلى قدر ذلك غرغدن كوانكين وانا مكفدا بايا ثم إذا حضرت الصلاة سنة إذا لوكتين صلى يا هلرتو faltagtasil ta yi wanka wal tastafir bi saubin thumma tusalli shine abin da muka ambata a baya to ya malamai suka fassara faltagtasil din nan suka ce ma'anan shi idan kwanakin da ta iba ya kare sai ta yi wanka shi annabi yake nufi ba cewa wanka za ta yi a kowane lokacin sallah ba قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة هكا حديث يزود إرين قصة نمو كرنت أبايا قال فيه تدع الصلاة وتقتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلي قال أبو داود سمى المرأة التي كانت استهيدت حماد بن زيد أنا تمغانا وتماتا وتماتا وتيتي ونماتا haka ne ko annamra'atan kanat annamra'atan kanat sai suka ce sammal inji abu dawud yace sammal mar'ata allati kanat istuhidat hammad ibn zaidin to hammad ibn zaidin sammal mar'ata ya ambaci sunan wannan matan sai ka fara ɗauko hammadu kafin ka gane ma'anar magana hammadu shine fa'ilin samma ai samma hammadu ibn zaidin almar'ata hammadu ya ambaci sunan wannan matar allati kanat istuhidat wannan matan da ta jinin istihada ana ayyuba daga ayyub bin abi tamim fi hazal hadisi a cikin wannan hadisin kala yace sunanta fatimatu bintu abi hubaishin kun gane ma'anar jumlan yanzu sunanta fatima yar abu hubaishin bintu abi hubaishin قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة كنا عن عراك شين عراك ابن مالك عراك مي عينه كافون مي كولاسا با عراك مي قافون با نسونان قصا ina fata wannan mai kafin ne wannan iraq ibn malik malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi sika ne an urwatu an aisha annaha qala daga urwatu dan zubairu daga aisha Allah ƙara mata yadda ƙalar ta ce inna umma habibata ta ce lalle ummu habiba sa'alatin nabiyya alaihi salatu wassalam an dami ummu habiba ta tambayi annabi dangane da ainihin jini jinin istihada kenan faƙalar aisha sai aisha ta ce fara'aitu mirkanaha mal'ana daman fara'aitu sai na ga mirkanaha mirkan abu ne da ake zuba kaya abu ne da ake zuba ruwa ake wanki a cikin shi kamar ka ce bahu ko daro ko wani abu ko duk wani abu da za a zuba ruwa a ciki kamar jafna shine mirkan sai na ga wannan mirkan ɗinta mal'ana daman ya cika da jini sai malamai suka ce me ma'anan ya cika da jini a nan wurin a watakila abin da take nufi wani kaya ne wanda ya ɓaci da jini ta sa a ciki da zuba ruwa sai ruwan misali ya ja amma ba wani jini ne har zai cika abin da ake wanka da shi ba ban gane ko kun gane maganan ba yawa dan ta tabbatar maka yadda jinin yake tsananin zuba shi yasa ta bada wannan labari din jini ne na rashin lafiya yadda ka san haɓo fara'aitu mirkana hamal ana daman sai na ga mirkan ɗinta jafna abin da ake wanka da shi a cike da jini faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce da ita imkusi ki zauna ki dan saurara ki daina ibada qaddara ma kanat tahbisuki haidatuki gwargwadon adadin kwanakin da al'adan ki yake rike ki yake hana ki ibada a lokacin da ake normal kwanaki a lokacin da baki rashin lafiya thumma qatasili sannan ki wanka idan wannan kwanakin sun kare sai ki ci gaba da sallah qala abu dawud abu dawud yace wa rawahu qutaybatu bayan adu'afi hadisi ja'far ibn rabi'a fi akhirih wannan jumlan da abu dawud ya kawo malamai sun kai sun kawo me ma'anan wannan abu kuma me ma yake nufi da wannan jumla saboda baya cikin hadisi wani abu ne terminologies na ilimin hadisi wasu mustalahat ne sai suka ce malaman hadisi suna da wani abu kuma za ka duba sharhin abu dawud da yawa ka gaba su gamsar da kai mai wannan jumlan ke nufi ba ka duba sharhin wane ka duba aunul ma'bud ya ma rikitar da imamul khattabi ka duba kaza sai suka ce yanda abun yake malaman hadisi suna da wani ɗabi'a ko wani tsari sai mutum ya samu wani malamin hadisi shahararre sai tattaro hadisan shi gaba ɗaya a wuri ɗaya kamar maliku an nafi'u an ibn umar sai tara hadisan gaba ɗaya a wuri ɗaya da hadisan sallah da na azumi da na zakka da na tsarki da na aure da na kasuwanci da na yaƙi da na komai kawai haka zai zubo su babu wani babin kaza babu ka ina fata an gane sai ya rubuta su a wuri ɗaya to sai ya zo ya ce da ɗaliban shi zan karanto muku hadisin wane ya ta zubowa babu magana hadisin tsarki hadisin sallah hadisin azumi kawai zai ta zubowa ne duk a cakuɗe suke amma dai sanadi ne na hanyar mutum ɗaya kun gane wani abin da kyau idan ka ɗauki amash an masa irin wannan ruwa ya shi daga ainihin a ko su hayan ne bin abi sali ko wane na manta wane ne amma saboda hadisi dubu duka aka zubo su a wuri ɗaya idan ka ɗauki abu zinat an a'araj an abi huraira imam ahmad ibn hanbal ya tara hadisi kusan 280 duka an abu zinadi an abi zinadi an al'araj an abi huraira haka ya zubo su kawai duk hadisai kowane iri sai kawo shi sai rubuta su a wuri guda daya to sai abu dawud ya ci kutaibatu shi ma an masa irin wannan misali kutaibatu bin sa'idin ya yi wa ja'far bin rabi'a irin wannan abu sai ya tara hadisan shi a wuri daya duka ya tara su a gu daya to akwai hadisan da ya haddace su ne zai iya ya kawo su akwai hadisan da kuma ya rubuta su ne zai ɗauko littafi yana karanta muku to sai a wani lokaci ya kawo ɗaliban shi sai ce ka an ja'far kamar kun duba wannan sanadin haddasana qutaybah bin sa'id qala haddasana laysu an yazid bin abi habibin an ja'farin bai faɗi sunan baban shi ba ko duke wannan abin da kyau to sai ya ce wa rawahu qutaybah kutaybatu ya ruwaito ta wani wuri daban baina adhafi hadithi ja'far ibn rabi'a fi akhirih a cikin sadura na hadisan ja'far a ƙarshe ƙarshe da yazo yana karanta mana sai kawo shi da ja'far ibn rabi'a ya faɗi sunan baban shi kawai shi ne fa abin da yake nufi masu littafi kun gane abin ko yau saura Allah ba su ladan sauraro yawwa ورواه علي بن أب... علي بن عياش علي بن عياش يا رويته ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر ابن ربيعه yace to waɗannan malaman da Aliyu bin Ayyash da Yunus bin Muhammad su ma sun ruwaito ta hanyar Lais ibn Sa'ad faƙala suka ce Ja'far ibn Rabi'a suka faɗi sunan baban shi wannan kawai shine sakon da Abu Dawud yake so isar a duk wannan bayanin da muka yi ta yi Allahumma amin qala haddathana Isa ibn Hammadin qala akhbarana Laysu an Yazid ibn Abi Habib an Bukair bin Abdullah an al-Mundhir bin Mugira an Urwa ibn Zubair anna Fatimah binti Abi Hubaysh haddathahu Urwa dan Zubairu yake cewa Fatimatu yar Hubaysh ta bashi labari haddathatu annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta ta tambayi annabi da kanta fa shakat ilaihi dama ta kai mishi kuka dangane da jini da ya same ta ya ke tsaya tsawon kwanaki fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce da ita inna ma zalika irqun ai wannan rashin lafiya ne al irqu shine jijiya amma ana nufin wata jijiya ce ta samu matsala jini ke ta zuba shi ne ma'anin wannan jijiya ne bi ma'ana jini ne na rashin lafiya da wata jijiya ta tsinke jini yake ta zuba fanzuri idza ata qar'uki sai ki saurara idan al'adan ki zo fala tusalli karki sallah fa idza marra qar'uki idan al'adan ki shude fatatahhari sai ki wanka sun masalli sannan sai ki sallah ma bain alƙar'i ila alƙar'i tsakanin haila da haila alƙar'u mai ake nufi anan shine alhaidu to sai malamai suka ce ita ma wannan annabi ya bata wannan amsan ne saboda me saboda ta san adadin kwanakin da take al'ada a kowane wata sai dora ta kan wannan hukunci قال حدثنا يونس بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري دق إمام الزهري عن أروة بن الزبير دق أروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي هبيش وأنا أروة دم وانا عبد الله بن الزبير idan ana magana rikice-rikice dole ya kaji sunan shi ya fito shi ne wanda hajjaj suka je suka kashe shi a makka allah mishi rahama ka saboda ya ke mu baya ga yazidu dan mu'awiya قال حدثتني فاطمة بنت أبي هبيش يتي فاطمة يا أبو هبيش تاباني لاباري أنها أمرت أسماء شوى تا أمرت أسماء أو أسماء حدثتني ko kuma yace asma'u ta bani labari annaha amararha fatimatu binti abi hubaysh cha fatima yar abi hubaysh ta umarce ta nan yayi kokonto a cikin mata guda biyun nan ɗaya dai ta umarci ɗaya a tambayi annabi أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقود الأيام aka tambaya annabi ga wance tana fama da jini ya ke tsaya ya za a yi fa amaraha sai ba ta umarnin cewa an taqauda al ayyama allati tahidu kana taqaudu ta zauna a kwanakin da ta kasance tana zama na al'ada thumma tagtasilu sannan ta yi wanka ta cigaba da ibada idan waɗannan kwanakin sun ƙare قال أبو داود ورواه قتادة عن أورة بن زبير عن زينب بنت أم سلمة دق زينب إر أم سلمة إتوانا زينب إر أم سلمة وسمع لم يسنتي صحابية وسمع لم يسنتي با صحابية بچي با amma dai mahaifiyarta kan matar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama anna umma habibata binti jahashin ta lalle ummu habiba yar jahash istuhidat ta tsinci kanta a cikin jinin istihaza jinin rashin lafiya a kuma malamin da suka ce ta yi shekara bakwai tana fama da wannan abu shekara bakwai ta ga jarrabawa ko a wata ruwaya annabi ce ainihin wani shaɗanin aljani ne yake tsinka wata jijiya sai jini ya ta zuba yace rakdatun min ash-shaytani fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama an tada'a as-salata ayyama qara'iha annabi sai ba ta umarnin ta bar sallah a kwanakin al'adanta thumma taghtasila wa tusalli sannan yace ta yi wanka ta yi sallah tun daga wannan hadisin har mu je kusan karshen babin akwai abu guda biyu da abu da zai ta maimaitawa shine kalmar akara da ma'anan al'ada da kuma sannan a bar sallah a kwanakin da al'ada ya zo aka ce abu guda biyu sa ya maimaita wannan abu na farko malaman musulunci sun yi ijima'i idan mace tana al'ada ba ta sallah kuma an yafe mata sallah sannan kuma zance mafi inganci idan mace na jinin istihada tana sallah wajibi ne a kanta ba ta barin sallah to shi sa zai ta maimaita wannan kalma har wajen sau bakwai cewa ta bar sallah a kwanakin al'ada kaga ba a kwanakin istihada ba na biyu zai ta amfani da kalmar alƙar'u a madadin haila saboda me ya nuna cewa faɗin Allah cikin suratul baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun cewa zance mafi karfin dalili idan mace aka sake ta iddanta shine ta yi jini guda uku saboda kalmar alƙar'u da larabci yakan ɗauki tsarki kuma yakan ɗauki jini ina fata an gane to amma hadisai sun yi ta maimaituwa annabi ya ce alƙar'u ana nufin al'ada alƙar'u ana nufin al'ada sannan a mashaban sayyidina abubakar a siddiq da umar da uthman da aliyu sun ce alƙar'u shine alhaidu alƙar'u shine alhaid da kuma abdullahi dan mas'ud da abdullahi bin abbas duk akan wannan suka tafi idan mace tana jinin al'ada wannan hukunci yana da mahimmanci sosai wanda galibin ma'aurata ba sa kula da wannan abu duk yadda matanka ta bata maka rai idan ka fi gobara ta fasa in tana al'ada haramun ne ka sake ta ko ta ce ka sake ni in kai dan halal ne tana al'ada bai halatta ka sake ta ba haramun ne ba a sake mace tana al'ada in an sake ta kuma sakin bai yi ba sai an dawo da ita kuma wanda ya sakin ya yi sabo ya aikata babban zunubi dan annabi ya hana idan aka sake ta dole a dawo da ita amma kuma ya shiga cikin rakwar ka sake ta saura igiya biyu ina fata an gane idan kuma da ka taba biyu to ka shiga uku an samu matsala zance mafi inganci ta saku amma kuma sai an dawo da ita abdullahi bin umar ya sake matarsa tana al'ada sai sai dan umar ya gaya annabi ga ɗana abdullahi ya sake matar shi kuma tana al'ada annabi ce murhu falyuraji'ha ka umarce shi dawo da ita umarni annabi ya bayar na wajibi dole ta dawo ya ce ya rike ta sai ta yi tsarki ina fata an gane sannan ta sake wani al'ada ta yi tsarki in ya ga dama ya ci gaba da zama da ya ga dama ya sake ta amma wancan sakin kan dole ta dawo kuma sakin yayi matsala biyu ka shiga dole ta dawo gidanka kuma ka dai mata saki daya a takaice da haramun ne sake mace tana al'ada sai dai kai yaji kamar gida ban gane ko kun gane ba yanzu kai za ka yaji dole ta dawo akwai shari'a ai ai auren shari'a ne ai ka gane ko za a ce mata annabi ne ya ce ki dawo haramun ne sake mace tana al'ada mu rike wannan abin da kyau amma in tana istihara ya halatta sake ta sannan kuma suka ce idan har za a sake ta a sake ta a cikin tsarkin da ba a sadu da ita ba kun ji wani sabon magana ko wani ya ce to wata kasan kwama calan da ke gidajen aure fa yadda Allah gafarta mana kawai wannan shine abin da ya tabbata a hadisai fa ba wai sabani ma haka annabi ya faɗa abu alaihi assalatu wassalam na'am ya ce wa idan miji ya yaji zai na ba da kudin cefe ne ƙwarai da gaske ƙala abu dawud lam ya sma katada tumi ƙurwata shay'an ya ce imamu katada bai ji komai daga wajen ƙurwata ɗan zubairu ba wa zadabin uyaina fi hadisi zuhuriyi ana amrata ana aishata أن أم حبيبة كانت تستهاد فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة كسن تنا جني استهادة سيتتبع النبي فأمرها سي أمر تيتا أن تدع الصلاة تدين صلى أيام قرائها أقوانكين الآدنة قال أبو داود وهذا وهم من ابن أيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل سهيل بن أبي صالح وقد روى الهميدي هذا الحديث الهميدي شين عبد الله بن الزبير المكي yana cikin manyan malaman Imam Bukhari shine ma wanda Bukhari ya zaba ya fara hadisi daga wurin shi a cikin Sahih Bukhari hadisin farko a Bukhari yace qala haddathana al-Humaydi shine farkon malamin da ya fidda hadisi a gunshi Imam Muslim kuma Abu Khaisama Zuhair ibn Harbin Imam Abu Dawud kuma wane ne yawwa jazakallahu khair abdullahi bin maslama bin qa'ana bil qa'anabi saura guda uku ko sai wani sati hadha al hadisi an ibn uyayna lam yadhkur fihi tara'u salata ayyama qara'iha wa rawat qamiru bint amr zawj masruqin wannan qamir bint amr matar imamu masruq ne an aisha al mustahadatu tatruku salata mai jinin istihada tana barin sallah ne kadai ayyama qara'iha a kwanakin al'adanta thumma taktasilu wa qala abdurrahman ibn al-qasim an abihi inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha an tatruka as-salata qadra qara'iha wannan zama hadisi mursal kenan ko nan abdurrahman ibn qasim qasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية الإكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أم حبيبة بنت جهش استهيدت فذكر مثله وروى شريك عن أبي اليقظان أبي اليقظان وانا ضعيفيني عن علي بن ثابت وجلاي أكنش أبي اليقظان ضعيف وانا سند بإنغانتبا عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام المستهادة تدعو الصلاة أيام قرائها ثم تكتسل وتصلي وروى العلاء ابن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استهيدت وأن سند الشما ضعيفين سبود مرسل جعفر yace saudata ta yi al'ada to shi ja'far bai haɗu da sauda ba dole zamo akwai wanda ya gaya mishi kamar ya ce ya ji ne daga wurin annabi alaihi salatu wassalam ya zama sanadin mursal ne ko yawwa idza madar ayyamuha iktasalat wa sallat yace idan kwanakin ta shude ta yi wanka ta yi ainihin sallah wa rawa sa'id ibn jubair an ali wa ibn abbas al mustahadatu tajlisu ayyama ur'iha وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس وكذلك رواه ماقل الخثعمي وانا ماقل الخثعمي أنهم شكو مجهول لي وانا إنا فاتح أنغاني عن علي رضي الله عنه وكذا روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكهول وإبراهيم وسالم والقاسم دو ولنا ما لمن سنت أن المستهادة وتتكي جن استهادة tada'u salata ayyama qara'iha kadai tana barin sallah ne a kwanakin al'ada kamar yadda muka yi magana a farkon babi qala abu dawuda lam yasma qatadatu min qurwata shay'an babin ya kare ku lokaci yayi dama na ce muku muna son mu karasa babin ne an yi ta rifitin abu guda ɗaya ne shi yasa nake karanta ba na fassarawa abinda aka karanta shi yake ta maimaitawa me yasa abu dawud ya wannan abun saboda ya tattaro maka maganganun magabata gaba ɗaya cewar wacce take al'ada haramun ne ta yi sallah wacce take istihada wajibi ne ta yi sallah sannan alƙar'u shine alhaidu in aka saki mace al'adanta shi a iddanta shine jini uku ina fata an gane shine sakon da yake so isare ta maimaita waɗannan kalmomi rahmatullahi alaihi na gane ya kamata mu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu wani akwai hadisi guda ɗaya fago ya ƙare na'am babu menene arama babu me tara usala sai Allah ka nawa akwai hadisi guda daya eh eh nawa akwai hadisi guda daya ina ga shikenan ya zama karaba sani nawa kenan ana ku babu ko babin ya kare nawa akwai ragowar hadisi guda daya ko mai tsayi eh zan rike kayana to اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وانفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم